أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا همة الشك اهدري لنا بهذا المهدر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر نعم muna cikin littafin nan mai albarka nujumul huda fi kauni nabiyina afdala man hada ila Allah wa hada za mu tashi akan shafi na shafi na nawa na sha shida na'am imamu fakhruddin razi yana ci gaba da gaya mana a cikin tafsirinsa mafatihul gaibi mulamu shi yana mai nakalto mana daga shi sai imamu fakhruddin razi ya ce wa hatajjal mukhalifu bi wujuhin me saba ma wa'annan fatawa cewa annabi muhammadu yana sama da dukkan annabawa ya kafa hujja ne da saba ma wannan maganan nashi da wasu fuskoki na hujjoji fuska ta farko أن معجزات الأنبياء كانت أعظم من معجزاته cewa wai mujizan annabawa ta fi girma fiye da mujizan manzon Allah سلام فإن آدم عليه السلام سجدت له الملائكة domin annabi Adamu amince tabbata a gare shi mala'iku ai sun mai sujjada idan ka duba mafatihul gaibi kamar yadda na bi shi shi ya rubuta fa inna Adamu alayhi salam kana masjudan lil mala'ikati abin yin was- abin abin yin sujjada ne ga mala'iku نعم ka gane amma duka ma'anar ya fita نعم وما كان محمد كذلك annabi Muhammad kuma ba kamar haka bane وإن إبراهيم عليه السلام ألقي في النيران kuma annabi ibrahim alayhi salatu wassalam an jefa shi a cikin wuta al'azimatu mai girma to akwai akwai ketara an gane sai ya tsallake نعم an gane idan ka bi mafatul gab za ga ci gaban
نعم fanqalabat ruhan نعم wa raihanin نعم rauhan kai fanqalabat rauhan أوه.
sai wutan ta koma hutu wa raihanin da turare نعم to kai in ka koma gida ka gyara نعم kuskure ne tafin ero ne ketara ce نعم
na محمد تو ما آ- كان له مثلها amma Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai sami irin wa'innan ba وداود لا to يعلم akwai حد- ƙetara a nan gurin ma نعم wa anna Musa alaihi salam مم.
shi ma annabi Musa mun ce tabbata a gare shi in ka in ka koma gida ka gyara نعم
utiya tilkal mu'jizatil azima shi ma an bashi mu'jizoji masu girman nan نعم wa Muhammadu anwa annabi Muhammadu ma kana lahu mislaha ba a bashi irinta ba bashi da irinta نعم to ci gaba وداود لان له الحديد hakanan annabi dawuda karfe ya yi taushi a hannunsa yanzu sai ya langwasa karfe malam wanda sai an sa wuta نعم haka zai ko sai ya juya wane mutum annaban allah kenan da ya kudura kenan نعم وسليمان سكرت له الجن shi kuma annabi suleiman an hore mishi aljanu والإنس da mutane والطير da tsuntsaye والوحش da dabbobi والرياح da iska وما كان ذلك hasilan li muhammadin sallallahu alaihi duka wa'innan ko ba su tabbata ga manzo allah ba وعيسى أملكه الله في الطفولية shi kuma annabi isa allah ya fur- ya buɗe bakinsa ya yi magana tun yana jariri وأقدره على إحياء الموتى maute kuma ya ba shi ikon raya matattu وإبراء الأب lakmahi da warkar da makahu والأبرص da kuturu وما كان ذلك hasilan li muhammadin kuma haka bai tabbata ga manzon Allah ba سلم الثاني hujja da zai bada cewa annabi bai fi su ba da farko kenan نعم wanda ke cewa ai annabi fi sauran annaba ba kaga hujjan shi na farko to hujjan shi na biyu أنه تعالى سمى إبراهيم في كتابه خليلا cewa lalle Allah madaukakin sarki ya ambaci annabi Ibrahim badade a cikin alkur'anin sa فقال Allah yana cewa اتخذ الله Ibrahim kalila Allah ya rike annabi Ibrahim aboki وقال في موسى Allah ya ce cikin haƙƙin annabi Musa mun ce tabbata a gare shi وكلم الله Musa ya taglima Allah ya magana da Musa magana وقال في عيسى Allah ya ce game da annabi Isa amince tabbata a gare shi فنفخنا fi min ruhina muka busa mishi daga ruhin mu شيء من ذلك لم يقله في هيك سيدنا wa shay'un min zalika da wani abu daga cikin waɗannan wanda bai lamya qulu bai fade shi ba fi haƙƙi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a cikin haƙƙin manzon Allah الثالث hujjan shi na uku قوله صلى ai annabi ma da bakinsa ya ce لا تفضلوني على يونس bin matakar ku fifita na kan Yusuf dan batta وقال صلى Allah ya الله عليه وسلم manzon Allah kuma ya ce da kanshi ma ai hujja na biyu لا تخيروا بين الأنبياء la yukhayyiruni la tukhayyiruni نعم kada ku ringa fifita ni bainal anbiya tsakanin annaba a gyara la tukhayyiruni نعم تو.
الرابع hujja na hudu روي عن ابن عباس قال an karba daga ruwaya daga Abdullah dan Abbas ne ce كنا في المسجد ai wata rana mun kasance a cikin masallaci نتذاكر فضل الأنبياء منا- tattaunawa cikin falalar annaba da darajojinsu فذكرنا نوحا sai muka faɗa annabi nuhu بدول ibadati da tsawon ibadarsa وإبراهيم muka tuna muka ambaci annabi ibrahim da badaɗan takansa وموسى بتكليم الله muka ambaci تعالى.
musa da maganar allah lokacin sarki da yayi da shi da yayi da shi آه، وعيسى برفع برفعه إلى السماء muka ambaci annabi mu- isa da daga- da- ɗauk- ɗaukakan shi zuwa sama ta sama وقلنا رسول muka ce to annabi muhammadu afdal minhum duk ya fi su نعم لأنه بيس إلى الناس كافة domin shi an aike shi zuwa ga mutane baki ɗaya وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر kuma an gafarta mishi abin da ya gabata na zunubansa da yayi da abin da zai zo a gaba da zai yi وهو كاتم الأنبياء kuma shine cikamakon annabawa فدخل رسول sai الله manzo Allah muna cikin maganar sai ya shigo sai ya ce فيما أنت akan me kuke tattaunawa فذكرنا له sai muka ambata masa sai ya ce لا ينبغي li'arin bai kamata ga wani ba ya kasance yafi من يحيى بن ya hayya dan zakariya ma نعم وذلك كاجي.
أنه لم يعلم annabi da kanshi ya faɗa ai bai kamata wani ya fi yaya dan zakariya ba Mhm, wa zalika na ji وذلك أنه لم يعمل سيئة قط wannan ya faru ne domin shi bai taɓa aikata mummuna ba tun da yake ولم يهم بها kuma bai taɓa nufin aikata ta ba ka gaya min annabin ya taɓa yi ne النبي صلى الله عليه وسلم.
to yi wannan sai ya zama hujja akan cewa annabi bai- bai fi su ba ba ka san tawadu ba ba ka san kankan da kai ba wal jawabu nan والجواب عن amsa a wal jawabu nan wakafi ne والجواب amsa da zan ba su akan wa'annan hujjojin nasu raunana har kwara hudu نعم أن كون آدم عليه السلام سجدت له الملائكة kasancewan annabi adamu mala'iku sun mai sujjada لا يجب أن يكون أفضل من محمد la yujibu baya wajabta an yakuna ya kasance afdala min muhammadin ya fi annabi muhammadu بدليل قوله صلى الله عليه وسلم domin ai annabi da kanshi ya faɗa a cikin hadisi ingantacce آدم آدم ومن دونه adamu zaka ce آدم ومن دونه ka gyara wasalin نعم ka cire adama adamu نعم آدم ومن دونه تحت اللواء يوم القيامة annabi adamu da wanda bai kai shi ba duk suna karkashin tuta na ran alkiyama كنت نبيا وآدم- waƙala ka sa ka gyara wa- ka sa waƙala نعم وقال kuma ya ce كنت نبيا na kasance annabi ka gyara ban kaji ka gyara waƙalan can duk inda na ce a gyara an koma a gyara na kasance annabi وآدم بين الماء والطين tun annabi adamu na tsakanin ruwa da yumbu ويقول أن جبريل عليه السلام an ruwaita cewa lalle annabi Jib- a mala'ika jibril amince tabbata a gare shi هكذا بركاب محمد ya rike صلى الله عليه rikab وسلم.
ya rike likafin manzo Allah wato al a- me ake ce mishi
الإنسان linzamin abin hawan manzo Allah صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج a daren mi'raji وهذا أعظم من السجود a wannan ko ai yafi karfin ma sujjada a ce sujjada yayi وأيضا kuma أنه تعالى صلى بنفسه Allah da kansa ma yayi salati على محمد ga annabi Muhammadu وأمر الملائكة والمؤمنين kuma ya umarci mala'iku da mummunai da salati gare shi وذلك أفضل من سجود wannan kamar ya fi ya fi sujjadan mala'iku ويدل عليه wujuhu wasu fuskoki ne suke nuna maka haka الأول na farko أنه تعالى cewa Allah madaukakin sarki أمر الملائكة بالسجود ya لآدم umarci mala'iku su sujjada ga Adamu تعذيبا domin ladabtarwa وأمرهم بالصلاة على محمد amma ya umarce su ne da su yi salati ga manzon Allah تقريبا domin kusantuwa eh domin su samu kusanci kai ka san da bambanci eh wannan dan su samu kusanci aka ce su yi. na'am والثاني dalilin da yasa muka ce wannan hujjan yana wannan na tabbatar cewa salatin ma- a- mala'iku ga manzo Allah ya fi sujjadan mala'iku ga Adamu hujjan mu na biyu نعم أن الصلاة على محمد دائمة إلى يوم القيامة salatin da mala'iku suke ma ma- annabi da'iman ne har ran alkiyama نعم. أما سجود الملائكة amma kaga sujjadan da mala'iku suka yi ga Adamu alayhi salam فما كان إلا مرة a so daya kai daga nan ba a kara ba aran ma والثالث eh dalilin na uku cewa wannan yafi wancan أن السجود لآدم إنما تولاه الملائكة cewa sujadan da aka yi wa annabi adam mala'iku ne suka yi da kansu وأما الصلاة على محمد amma salati ga صلى الله عليه muhammadu وسلم sallallahu alaihi wasallam فإنما تولاها rabbul alamin Allah da kanshi ya fara jibinta ثم أمرها ال- ثم أمر بها الملائكة sannan ya umarci mala'iku da mumine da su yi ta والرابع da hujjanmu na hudu أن الملائكة أمروا بالسجود لآدم cewa mala'iku an ce sujada ne sun an ce su sujada ne ga adama لأجل أن نور محمد صلى الله عليه وسلم domin hasken annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam في جبهة آدم yana goshin adamu فإن قي- فإن قيل idan kuma wani ya ce maka أنه تعالى lalle Allah madaukakin sarki خص آدم بالعلم Allah ya keɓanci annabi adamu da ilimi فقال Allah yana cewa وعلم آدم الأسماء كلها Allah ya sanar da annabi adamu sunaye baki ɗayansu sunayen ababuwan ambatu abubuwan ambatu
وأما محمد Amma shi صلى الله annabi عليه sallallahu alaihi wasallam, فقال في حقه Allah ya ce a kansa ما كنت تدري ما الكتاب baka san ma meye littafi ba وما kuma baka san imani ba muka shirar da kai walakin ja'alnahu nuran كنا هدي به من هدى.
mm.
وإنك لتهدي هكذا وقال kuma ya ce ووجدك ضالا فهدى Allah ya same ka batacce sai ya shirar da kai ko kuma Allah ya same ka ba tare da annabta ba ya shirar da kai zuwa ga annabta ko kuma Allah ya same ka baka san manzanci bai baka manzanci na'am وأيضا kuma again ai hujja na biyu cewa yana gaba da shi فمعلم آدم عليه السلام هو الله ai malamin Adamu shine Allah قال تعالى Allah ya ce wa allama Adamu al-asma'a mun faɗa نعم ومعلم محمد صلى الله عليه وسلم جبريل kuma malamin manzo Allah shine Jibril kaga ma- wanda malamin shi Allah ne yafi wanda malamin shi Jibril لقوله domin Allah ya ce علمه شديد mai القوة tsananin karfi wato Jibril shine ya sanar da manzon Allah alqur'ani ba kirkiran sa yi ba والجواب أنه تعالى amsan da zamu ba wa su kafa wannan hujjan shine lalle Allah mai sarki في علم محمد kala ya ce game da ilimin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وعلمك ما لم تكن shi ma da kan kai ma shi ma Allah da kansa ya sanar da kai abin da da baka sani ba وكان فضل الله alaika azima fallan da Allah yayi ya baka ai bai girma ne ya rasulullahi kaji ba mai girma ne inji mai girma ka ga ai abu ya girma mai girma ya ce abu mai girma to ya ka gani وقال صلى الله kuma annabi ma da kansa ya ce cikin hadisi ingantacce أدبني ربي ubangiji shi ya ladabtar da ni dana daga cikin ladabi a baka ilimi فأحسن التعبير kuma ya kyautata ya kyautata ya kyautata ya kyautata ladabina ladabtar da ni dai وقال تعالى kuma Allah ya ce الرحمن ubangiji على ar-rahmanu shine ya sanar da alqur'ani وكان صلى الله عليه وسلم يقول kuma manzo Allah yana cewa أرنا الأشياء كما هي arina al-ashiya kama hiya ya Allah ka nuna mana abubuwa yadda suke وقال an gane نعم arina al-ashiya addu'a yake yi نعم yace ya rasulullahi ya ubangiji ka nuna mana komai haƙiƙarsa yadda yake in zaka nuna mana ka nuna mana haƙiƙan komai addu'a ne manzo Allah yake arina al-ashiya ya Allah ka nuna mana komai kama hiya yadda yake wannan ya zo a cikin saidul khatir manji manji ba saidul khatir in ka duba littafin saidul khatir na ibn al-jawzi in ka duba littafin mirqatul mafatih me nace mirqatul mafatih duk sun rawaici wannan hadisin duk da suna ganin cewa wannan hadisin maudu'i ne an gane arin al-ashiya ya Allah ka nuna mana komai kama hiya yadda su haƙiƙanin su kenan eh وقال تعالى kuma Allah ya ce ga manzon Allah وقل رب زدني ya rasulullahi ka ce Allah ƙara min ilimi ashe shi ke bashi
وما الجمع بينه وبين قوله تعالى allamahu shadidul uwa amma an ta fuskan a hada Allah wa a fa- ta fuskan a ha- a hada ayar wa allama kama lam takun ta'lam da a hada ayar da take cewa allamahu shadidul uwa wato ta fuskan hada cewa wancan ayar ta nuna Allah ne ke sanar da manzon Allah wannan ayar kuma ta nuna malaika jibril ne ke sanar da shi yadda za a yi a hada su su zama kowanne fasarar ta shiga ta dauka shine فذلك بحسب التلقين fazalika in ka duba in ka duba mafatihul gabi ya ce fazaka fazaka haka ya faru ne bi hasabi talqini gwargwadon karba da manzan Allah yake yi. wato fazaka ana nufin in ka ce fazalika ka gama nan ba ta fita da kyau ba amma in ka ce fazaka shi wannan allama shadidul kuwa an faɗe shi ne bi hasabi talqini ta bangaren ta fuskan cewa shi ke bashi ka fahimta da kyau yasa ka cire fazalika din kuma fazaka shine wa ammal jam'u bainahu wa bain qawlihi ta'ala amma hada wancan wa qur rabbi zinni ilma ko kuma walam wa antum ta'lam tare fadin sa madaukakin sarki allamo shi dilkuwa to fa zaka wannan ayar da ga ya maka bi hasabi tal'ini tana magana ne gwargwadon cewa malaika jibril shike bawa lakana ma annabi shike gaya masa wa amma ta'alimu amma sanin fa min Allah ta'ala wannan daga Allah ne kaga an hada su da Allah ne ba fitar da kowane hukunci shi ba ko ba gane ba ta rage son jami'i idan abu ya yi karo ka iya jami'i amma in ba za su iya yiwa a yi jami'i ba so a yi tarjihi in tarjihin ba zai yi ba to shi kenan sai a san yadda za a yi an gane wannan kuma ka je gurin malaman usulul fiqh Allah ya saba an bayyuta kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce ka gaya musu mala'ikan mutuwan da aka wakilta shi da ku shi ke karɓar ranku sai Allah ya ce walan fusa Allah shi ke kashe rai lokacin mutuwan ta yanzu za ka haɗa wannan a wancan aya an ce mala'ika mutuwa shi ke karɓar ranku lokacin mutuwanku wannan kuma Allah ya ce ga gaya musu Allahu ya tawafa falan fusa Allah shi da kanshi ke kashewa ka gane za ka fahimci cewa a ashe wannan game da karɓa ne amma hakikanin me yi Allah haka game da Adamu a game da ilimin manzan Allah hakikanin wanda ke kan tudun manzala Allah amma wanda ke kawowa jibrilu kaga dai duk malamin ɗaya ne da wa allama adam al-asma'a daga cewa allama muhammadu al-asma'a duk ɗaya ne ai tunda waye malamin hakika Allahu wannan wa allama ba ta na ta'alimi bane to shi ma ai muallimi muallimin shi shine Allah a hakika kaga ba iskali an kauce wancan maganar na'am shiga na biyu mu je idan ku aka ce annabi nuhu saboda rahamarsa da jin kansa ya ce mama annabi baridil muminina
wa ma annabi taridil muminin ni ba zan zama mai koro ga mumine ba ni ba mai koro bane ga muminai amma Allah ya ce manzo Allah kaga wancan annabi nuhu da kanshi ne saboda tausayinsa sai ce ni ba zan rinka koran mumine ba ba zan zama mai koran mumine ba amma sai Allah ya ce ma manzo Allah na'am wala tabrudil ladina yad'una rabbahum karka kora masu kiran ubangijin su kaga wannan an ce ne kai kora shi ko wancan da tausayinsa ne ce ba zan kora ba shi ko wannan sai da aka umurce shi na'am wa hadha yadullu ala anna khuluqa nuhin al-ahsanu ahsanu nan zaka tsaya wa hadha wannan kuma yadullu yana maka nuni ala anna khuluqa nuhin cewa ai dabi'un kyawawa na annabi nuhu ahsanu sun fi kyau fiye da dabi'un annabi domin shi nuhu da kansa ne yace ba zan kora ba shi ko sai da aka ce kai ya kora kaga da bambanci go to Kulina.
to mu za mu ba su amsa mu ce musu ba haka bane Inna ta'ala qala ai Allah da kansa ya ce inna arsalna nuhan ila qaumihi lalle mu mun aiki annabi nuhu zuwa ga mutanansa qawm anan zirka maka kama mutanen ka gargadi qawmaka min qabli an yatiyahu tun kafin azaba mai radi ya zo musu fa kana awwalu amrihi al'azab farkon umarnin da aka yi mishi farkon lamarin shi ko farkon umarninsa sai zama azaba ha kana ji farko an zirka daga jin gargadi ka san an yi ba daidai ba kaji to min gabal an yi a ce abin da zai fara zuwa musu menene azabun sai aka fara musu sanar musu da azaba farkon umarninsa azaba farkon lamarinsa azaba Aha.
fa kana awwalu amrihi al'azab farkon lamarinsa sai zama azaba wa amma muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa qila fihi wa amma manzo Allah an ce a cikin haƙinsa ma arsalnaka illa rahmatan kai ba mu aike ka ba sai dan ka zama rahama ga talikai baki daya kaga wannan ya warware maka iskalin na'am laqad ja'akum rasul Allah ya ce haƙiƙa manzo a karanta shi dalla dalla na'am laqad ja'akum rasulun haƙiƙa wani babban manzo ya zo muku min anfusikum daga cikin jinsi irin naku yan adam azizun alayhi ma'anittum duk abin da ya nauya ya- ya dame ku to wannan abin yana damun shi harisun alaikum mai tsananin tausayi ne da kwaɗayi gare ku bil mu'minina raufur rahim amma fa mai wani keɓantaccen tausayi ne mai wani keɓantaccen rahama ne ga muminai shi rahama ne ga kowa amma kuma mai wani keɓantaccen tausayi da rahama ne ga wasu ga muminai
fakana kibatu nuhin karken nuhu karken lamarin annabi nuhu kuma an kala sai gashi yana cewa rabbi la tazar ala subhanallahi ardi min alkafirina dayya Allah karka bar wani dan adam daga cikin kafare a bayan kasa ba sai ka nike shi eh wa akibatu muhammadin amma karken lamarin manzo Allah ash-shafa'atu shine ceto asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda da sannan ubangijinka zai aje ka a wani bagiri abin yabo ceto kenan kaga ayi da bambanci ko ba gane ba dalilin da ya tashi ya ce wa ma'anin ɗardil muminina saboda shi farkon lamarinsa azaba ne ko ba gane ba to wannan kenan wa amma sayirul mu'jizati amma sauran mu'jizoji faqad zikira fi kitabi a a dalail ka canza fi kutubi ne fi kutubi eh faqad uzkira giga an ambata fi kutubi dalail nubuwwa a cikin littattafan mu'jizojin dalailun nubuwa wato dalilai na annabta wato mu'jizojin manzon Allah ka zama da littafan mujojin manzala kala-kala akwai dalailin nubuwa na imamul baihaqi akwai dalailin nubuwa na imamul asbuhani akwai dalailin nubuwa gashi nan duka dai dalilai wanda za ga mujizoji ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kullu wahidin minha duka wani littafi daga cikin littafin dalailin nubuwa mu'jizatin abdal min hali muhammadin
akwai mu'jiza abdul minha wanda ya fi mu'jizojin annabawa kuma li muhammadin duka na manzon Allah ne wa hadha alkitabu kaga wannan littafi la yahtamilu aksara mimma zakarnahu ba zai ɗauki fiye da abin da muka ambata ba amma da mun gayo maka wallahu a'lam Allah shi ne mafi sani to wannan shi ne karken maga- maganan imamu fakhruddin razi a cikin ah, mafatihul ghaib wannan shi ne karken abin da shi ya ru- ruwaito daga fakhruddin razi a cikin tafsir wanda ya kawo a cikin tafsirinsa na mafatihul ghaib daidai fasaran ayar tilka rusul faddalna ba'dum ala ba'din Allah isaka mashiyu da alkhairi Allah ya saka ma Fakhruddin Razi da alkhairi. Na'am alhamdulillah sai mu kwana anan sai mu shiga wani mu kuma dai mu kara kako dan abin nan. Na'am shi fi kana dina razan ka gane shi sauran annabawa sun fara mamari a annabi da ya fi su duk wannan hujjojin da aka kawo duk yana nufin hujjoji ne na manzala yana sama da sauran annabawa. Ina eh, ai gayar amsa za su ce sai kaza to ga amsar da zamu ba su. Ka gane da kyau? To wannan kenan. Na'am. Na'am ina ji.
وقال العلامة Allama malami mai yawan sani ya ce, السيد محمد بن أحمد Muhammad dan Ahmad Banisa في كتاب ya ce a cikin littafinsa sunan littafin أنوار الخواتم Lawami Anwaril Kaukabid Durri fi shayil hamziyatil imam busiri busiriyu sunan littafin kenan banji ba lawami anwaril kaukabid durri fi shayil hamziyatil imam busiri na'am قد دلت الآيات ya ce والأخبار ayoyi da hadisai sun sun nuna وأقاويل العلماء ma'i da maganan malamai والآثار da kuma zance- zan- zantuka na- na tabi'ai da sahabbai sun yi ishara على أن سيدنا محمد cewa shugaban mu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam أفضل الوجود bi asirihi shine mafificin talikai baki ɗayansu وأن الموجودات kuma cewa dukkan halittu وإن wata تفاوتت tafi daraja ta koda sun bambanta wurin daraja wannan yafi wannan wannan yafi wannan فهو في أعلى الدرجة darajati shi yana mafi sama mafi shi yana kan mafi ɗaukakan darajoji التي لا درجة فوقها wanda babu wata daraja a samanta baka ja bane imamu da bahani ce ba ko faukakan lawu eh wal baraya wara'u sallallahu alaihi wasallam Allah ne kaɗai sama da halitta suna bayan shi busuri ya ce kuma ya sama'u ma ɗawalat ha sama'u Mhm.
قال المحققون malamai masu bin ilimi na hakika sun ce wato masu bin diddigin ilimi na gaske sun ce فهو أفضل من كل واحد fa'idin min al'ambiya'i annabi ya fi dukkan wani ɗaya daga cikin annabawa hidati a kan kansa وأفضل من مجموعهم in aka tara su kuma ya fi su a jam'in su وأفضل من جميعهم kuma sannan in an haɗe su ma baki ɗayansu ya fi su a dukansu wal farqu bainal kulliyati amma farik bambanci tsakanin dukka wal kullul majmu'i da duka an hada shi a jam'i na'am wal kullul jami'i da duka an hada jam'in a cikin jam'i na'am annal kulliyata cewa jam'i duka yastabaddu fiha kullu fardin kowa yana warewa a cikinta bil hukmi da wata hukunci bi khilafi fil akari na irin hukuncin da wancan su ba su da shi kila ko ba gane ba na'am ya wara wal kullul jami'i amma aka ce dukansu a makami a matsayi نعم لا يخرج عنه فرد بخلاف المجموعي wani ba zai fita ba sabanin duka na jam'i jam'i
وهو صلى الله عليه وسلم أفضل من don haka mazala ya fi mala'iku ma قال الشيخ السنوسي shehu sunusi ya ce ثبوت شرفه وأفضليته على جميع المخلوقات tabbatan darajan annabi da fifikonsa akan dukkanin halittu يكاد أن يكون ma'aluman biddarura ya kusa ya zama ma'aluman fiddini biddarura abin sani a cikin addini na dole wannan dole ma inda ka san ka san kowa a addini ya san cewa sallah wajibi ne haka kusan ya zama wannan ma'aluman biddarura sani ne na dole kawai annabi ya fi kowa بحيث لا يحتاج إلى فرد دليل ta yadda ma baya da bukatar ma ya an bashi dalilin ji ma musulunci Allah ya saka masa da alkhairi Mm.
وليس يسوغ في الأذهان شيء يت- إذا احتاج النهار إلى دليل
a
shi wannan imamu sunusi din wato a shekhu sunusi da shi ya ambata shine muhammad bin aliyu sunusi mai littafin iqazul wasnan an fahimta to wannan kenan na'am آه، وليس يسوغ في الأذهان شيء dama ba wani abin da zai yiwu ya shiga cikin kwakwalwa إذا احتاج النهار إلى دليل muddin wai samuwar rana ma sai an kafa dalilin fitowarta muddin rana fitowar rana ma sai an kafa dalilin fitowar shi وقد قال hakika ya ce qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam أنا سيد ولد آدم ولا فخر ni ne shugaban 'ya'yan adamu ba alfahari cikin wannan فالإجماع على أنه صلى الله عليه وسلم عبد الأنبياء jima'i ya kullu akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafificin annabawa ومذهب أكثر أهل kuma السنة mazhaba na mafi yawancin imma- mabuta sunna أن الأنبياء عبد من الملائكة annal anbiya'a zaka mai da shi نعم lalle annabawa afdalu min min al malaikati sun fi mala'iku فيكون عليه الصلاة والسلام بالسنة إلى الملائكة أفضل amma kuma a hadisi ba manzo Allah sai ya zama mafifici akan mala'iku saboda abin da ya inganta
نعم إذ هو أفضل من الأفضل domin shi ya fi abin da ya fi نعم himana منهم وعلى القول
akhar bisa magana na- na biyu kuma نعم فهو صلى الله عليه وسلم خارج من الكلاب shi manzo Allah mai fita ne daga sabani وما أحسن قول من قال mamakin kyan maganan wanda ya ce
نبينا أبدل بالإطلاق من أن- كل مخلوق alal idba- idlaqi nabiyu na kaga annabin mu abdalu shine mafificin halitta bil idlaqi da da ittifaqi bil idbaqi da ittifaqi نعم min kulli makhluqin saman daga dukkanin halitta shine mafifici daga dukkanin wani abin halitta alal idlaqi baki daya tare da sakewa wato ba a ware kowa ba نعم. قال yace هذا حاصل ما ذكروه هنا wannan shine tabbataccen abin da suka ambata a nan ورأيت في تفسير النسفي na ga a cikin tafsirin imamun nasafi عند قوله تعالى a gurin faɗin musamman dokokin sarki لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله annabi isa ba zai yi girman kai ba akan ya kasance bawa ga Allah ولا الملائكة su ma المقربون mala'iku ba za su yi girman kai akan haka ba ما نسه ga bayanin والحاصل bayani tabbatacce أن كواس البشر kebantattun halittu وهم الأنبياء su ne annabawa amince tabbata a gare su أفضل من كواس sun fi الملائكة kebantattun mala'iku وهم جبريل su ne وميكائيل jibril da mika'ilu وعزرائيل da Iza- azra'ilu وكواس الملائكة amma أفضل kebantattun mala'iku sun fi gama garin muminai من البشر daga cikin 'yan adam wa awamul mu'minina amma gama garin mu'minai min al-bashari daga cikin- awamul mala'ikati daga cikin mutane sun fi gama garin mu- mala'iku wa daliluna ala tafdilil bashari ala al-mala'ikati dalilin mu akan fifita dan adam akan mala'ika ibtida'an annahum qaharu anwa al-hawa tun farko su mala'iku sirrin jayi anwa al-hawa nau'i kala-kala na san zuciya fi zati Allah ta'ala a cikin zatin Allah ma annahum zubilu alaiha
A'a. to dawa farko wa daliluna wa daliluna dalilinmu
um, ala tafsil tabdil al-bashari akan bibita ɗan adam ala al-mala'ikati akan mala'iku ibtida'an tun farko annahum qaharu anwa su al-hawa mutane sun rinjayi kala-kala nau'i-nau'i na son zuciya fi zati Allah ta'ala cikin bin Allah madaukakin sarki ma annahum zubilu alaiha duk da su mutane an halicce su ne akan son zuciya fadahatul anbiya alaihi salamu
sai annabawa suka yi kama da na'am wal almala'ikata fil ismati mala'iku gurin katanguwa um, wa tafaddalu alaiha suka fifici a saman mala'iku fi qahar al-bawa'isi wurin rinjayen bawa'isin nafsaniya bukace-bukace na rai
wa dawa'il jismaniyya da abubuwa da jiki ke gayyatar dan adam zuwa gare shi na sha'awa da- da- da da- da kwaɗayi da fushi
fakana ba'atuhu sai ya zama biyayyen da annabawa za su yi zai fi tsanani likauniha domin kasancewar biyayyen nan ma- ma sawarif suna yi ne akwai wasu masu juyarwa ka yi kokari wani wani abu ya dawo da kai so ka ga ya ka juya
بخلاف طاعة الملائكة sabanin biyayyen mala'iku لأنهم جبلوا عليها su an an kage su ne akan ta ويعني بأوامر بأوامر المؤمنين abin da yake nufi da gama garin muminai أهل أهل الطاعات
ahalu da'ati zaka ce أهل الطاعات ma abota biyayya والموافقة منهم
me yace wa ya'ani bi aw bi awamil mu'minina eh bashi ahal da'at ahal da'at din نعم ma abota biyayya والموافقة منهم da biyayya da- da dacewa da umarni cikin su وقد قيل في المعنى an ce a cikin wannan ma'anar ليس الشجاع الذي يهمي فريسة satahu yawmal zihani wa narul harbi tashtailu lakinna man gadda darban ausa na kadaman anil maharim za kal farisul badalu hmm نعم laysa shija'u hmm?
ليس الشجاع الذي يهمي فريسته jarumi ba shi bane wanda ke kare abin farautarsa يوم الزهام a ranar cunkoso ونار الحرب تشتعل wato ranar fada kenan alhali wutan yaƙi ta kunu
لكن من قص- قد ضرفا sai dai sadauki shine wanda ya rinsa ido أو سنا kadaman ko ya tankwashe kafansa عن المهار gabara aika- aikata haramun ذاك ai wannan shine sadauki الفارس البطل wannan shine jarumi نعم.
alfarin sadauki albatsalu gwarzo eh to mu kwana anan لا سكر.
alhamdulillah
جزاكم الله خيرا